أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام yan uwa barkanmu da haduwa a wannan darasi namu da muke gabatarwa mai taken wato at-ta'ammulat fil ayatil qur'aniyyal karima ko ad-durusul mustafada min al-ayatil qur'aniyya ko kuma al-istinbatat min khilalil ayatil qur'aniyya mun gabatar da darussa a bangarori na alkur'ani daban-daban a surori daban-daban yanzu kuma Allah ya kawo mu cikin suratu Ibrahim har mun kai inda muka tsaya wajen faɗar Allah subhanahu wa ta'ala inna zalimina lahum azabun alim ko ba haka ba muka ɗauki kuma wa udkhila alladhina amanu wa amilu salihati jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha bi idni rabbihim tahiyyatuhum fiha salam anan muka muka abinda muka tsaya ko a yau za mu tashi a ayat da za ta zo muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomin mu da mu da ku gaba daya to Allah subhanahu wa ta'ala ce alam tara kaifa daraba Allah mathalan kalimatan tayyiba ka shajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama ko ba haka ba wannan aya ta alam tara kaifa daraba Allah ibn Ashur a cikin tafsirin sa at-tahrir wa tanwir da yazo karkashin wannan ayar yake nuna alakar wannan aya sai ya nuna istinaf ne an gane ko istinafun ne wato kamar wata magana ce wadda aka fara an gane ko to wannan istinafkin abin da ya kawo shi bayan an faɗi makomar 'yan wuta ko ba haka ba inna zalimi na lahum azabun alim ko ba haka ba kuma an faɗi makomar 'yan aljanna to sai an ka bi jiro da wata sabuwar magana don a buga maka misali game da halayensu game da halayensu an gane ko shi yasa aka wato buga wannan misali an gane ko sai a ce a'a bari ma bayan an baka labarin su bari a buga maka misali don ka gane ko baka nan bane don an ce fa bil misal yattadihu al maqal to shi yasa sai Allah ya buga misali akan wato halin waɗannan mutane guda biyu sai Allah ya ce alam tara kaifa daraba Allahu mathalan an gane ko to kaga wannan ba dole bane kai atafin shi akan alamtara waccan wadda ta wuce ina fata an fahimci ni don waccan alamtara an kawo ta don kafa dalili an gane ko kafa dalili kan Allah subhanahu wa ta'ala yana iya halakar da kafirai ko baka ba ko kuma an kafa hujja ne akan dalilin da yasa Allah bai karbi ayyukan su ba su amfane su ba kenan ba dole bane ka ce ga alamtara ita ma atafi ne don koda ka ce atafi ne akan waccan sai ka yi mi sai ka kaddara wawan wa alamtara amma da yake babu wawun kuma gashi na ana son a buga maka misalin kafirai ne da suka gabata kenan wannan shine fifitowa a fili duk da yake wanda zai kalli zahirin lafafi ya ce yana da alaka da wancan alamtara mun gane wannan da kyau ko amma adalla ko da kuma mutum ya faɗi wancan ba za a ce a'a ba don shi ma wannan wani misali ne ta fuskar lafafi sun yi kamanceceniya da juna mun gane wannan da kyau ko to alamtara shin baka gani ba baka yi dubi ba wannan yana iya koma zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam don shine aka sauka ma da alkur'ani ko ba haka ba ko kuma a'a ya shafi dukkan wanda ya saurari wannan bayani na alkur'ani an gane ko alam tarashin baka gani ba kaifa daraballahu mathalan yadda Allah ya buga misali an gane ko kalimatan tayyiba wato kalima ce wadda take tayyiba tsarkakakka an gane ko to ita wannan kalima tayyiba ka shajaratin tayyiba kamar bishiya ce ko mu ce itanya ko icce ne na wato icce ne wanda yake tsayyib tsarkakakke an gane ko yawwa asluha thabitun asalinta ita wannan ittanyar an gane ko ko kuma in mun ce wannan icce ya koma muzakkar in mun ce bishiya mace ce a a abin nan a Hausa in mun ce ittanya ko mace ce amma mun ka ce icce ya koma namiji shi yasa a larabci nan dole ka ɗauke shi mace amma a hausa in ka ce ice to ya koma namiji kenan nan sai ka hankalta ma ita lokat yadda take amfani da wato abu ta ɗauke shi matsayin muzakkar ne ko ko ta ɗauke shi matsayin mu'annaf wallahu ta'ala a'lam an gane ko kina asluha thabitun asalin wannan bishiyar thabitun tabbatacce na baya girgiza la ya taza'za'u in ji larabawa an gane ko wa far'uha fi sama sannan kuma reshenta shine ake kira far'u reshe ko alghusnu an gane ko reshenta yana sama ko ana iya cewa rassanta tunda ba reshe guda aga ittanya ba to in ka ce far'uha bai da matsala tunda mufrad ne mudafun ila al-ma'rifa yana daukar jam'i kawai zai ce reshe guda an ka ce ka sa akwai masu rigima kullun cikin karatu duk da yake ba su fahimci dalili ba mun gane wannan ko to wannan abin nan kenan to amma karkashin wannan aya akwai bayanai masu yawa bari mu bari mu dauke su don akwai bayani da yake da alaka da hadda alaran ba bayani da yake da alaka da mi da hadda akwai bayani wanda yake da alaka da nahau nahau ilimin nahau akwai bayani wanda yake da alaka da balaga akwai bayani wanda yake da alaka da aqida akwai bayani wanda yake da alaka ulumul ala nawa kenan biyar to da wanne zamu fara alaran ba eh ko mu ita ta yare duk wanda ya shigo mu dauka eh to shi kenan arama bari mu ga abin da Allah ya yi ko ba haka ba mu fara da hadda duk cikin alqur'ani in ka dauka alam tara da alam tarau akwai su in ji malaman har da qur'ani ba ni ba sun ka ce alam tarau cikin qur'ani guda biyu ne alam tara duk abin da ya saura in dai mai ta'un na ba wanda ya zo da ya'un ba alam tarau biyu ne alamtar shi ne ke da yawa kenan yanzu in muna son mu gane ka'ida ya zamu yi aran ba sai mu ɗauki wanda bai da yawan sauran mun san yadda ya kasance kamar yadda tura suke cewa l'exception confirme la règle haka ne ko ba haka ba to alamtarau guda biyu na na farko yana cikin suratu nuh alaihi wa ala nabiyina afdalu salati wa atammu taslim alam tarau kaifa khalaqa Allahu sab'a samawatin tibaqa tibaqa bari mu yadda masu karatun qur'ani suka yi wani yace kai banna sannan alam tarau na biyu a cikin suratul luqman ko ba haka ba alam tarau anna allaha sakhkhara lakum ma fis samawati ma fil ardi wa asbagha alaykum ni'amahu ko kuma ni'amatan zahiratan wa batina ko tunda akwai qira'at daban-daban anan to kaji guda biyu aran ma duk abin da ya saura in mai ta'un naga kace tarau sa tara ko ba ka nan bane alam tara ila rabbika kayfa madda dhil walau sha'a laja'alahu sakinan thumma ja'alna ash-shamsa alayhi dalila alam tara ila al-mala'i min bani isra'ila min ba'di musa alam tara anna allaha khalaqa as-samawati wal arda bil haqq ko ba ka ba alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'at ko ba ka ba alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil ko ba ka ba gashi nan dai mun gane wannan da kyau to kenan kaga har da yanzu ta hito abu na biyu sai mu zo zuwa ga ilimin nahau nahau kasan ilimin nahau ilimi ne mai hatsari sun ka ce fi'ili na daraba wani lokaci yana ta'addi zuwa ga maf'uli daya wani lokaci yana ta'addi zuwa ga maf'uli biyu to in mun ka ɗauki nan daraba tana ta'addi zuwa ga maf'uli daya to kenan alamtara kaifa daraba Allahu masalan to shine maf'uli dinsa bai bukatar maf'uli na biyu ko bai iya kai gare shi to yanzu dole jumlar da za ta zo baya sai an samu mata fi'ilin da zai mata aiki an gane ko ina fata ana fahimta ta sai sun ka ce to in mun dauke shi maf'uli ne zuwa ga daya to yanzu kalimatan tayyibatan sai zaman to ja'ala al-masala kalimatan tayyibatan ja'ala za a kaddara an gane ko ko ko kuma in yana ta'addi zuwa ga maf'uli ɗaya ina fata ana fahimta ta in yana ta'addi zuwa ga maf'uli ɗaya to yanzu sai an dawo ma wani abu an gane ko kina alam tara kaifa daraba Allah masalan kalimat wato hiya wato kalimatun tayyibatin kashiratin tayyiba sai a kaddara hiya dan saboda jumlar ta zamanto ta rabu da waccan tunda sai yana ta'addi zuwa ga maf'uli ɗaya wannan masalan kin kenan kana iya cewa huwa kalimatun tayyiba an gane ko ko kuma hiya kalimatun tayyiba ka diba ma mubtada ka diba ma abin da ya gabata ko ka diba ma abin da ya gabata domin in mun ce huwa mun ka mun ka hankalta ma masal in kuma mun ce hiya mu hankalta ma mi abin da ya zo baya kalimatun tayyiba kuma cikin qur'ani akwai wannan falamma ra ash-shamsa bazighatan qala hadha rabbi bai ce hadhihi ba saboda ya hankalta ma abin da ya biyo baya mun gane wannan da kyau cikin larabci akwai shi eh ana hankalta ma من ناحيه التذكير والتانيث كو من ناحيه الافراد والجمع an gane ko wani lokacin an hankalta ma ma'anar kalma wani lokacin sai an hankalta ma lafazinta ina fata an fahimci ni wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir sai ce mi wa ma hum bimu'minin to kaga man yaqulu an hankalta ma man lafazinta na mutum guda ne amma wa ma hum bimu'minin an hankalta ma ma'anar ta jami'i ne mun gane wannan eh idan kaka ce cikin Qur'ani akwai kuskure waɗansu daga cikin malamai suka tafi cewa a'a shi daraba nan malaman nahau kenan ya ta'adda ila maf'ulaini maf'uli bi yake bukata kenan sai zaman to bi ma'ana sayyara kenan alam tara kaifa daraba Allah masalan kalimatan tayyiba kaifa sayyara Allah masalan kalimatan tayyiba mun ji wannan da kyau tau yanzu sai mu zo zuwa ga mi zuwa ga ilimi na balaga ilimin balaga mun taba faɗa shi tashbihi yana da nau'uka daban-daban an gane ko ta fuskar haruffan shi da ake shafewa da waɗanda ake kaddarawa da waje shabahi da kuma kaza da shahi waje shabahi duka abubuwa ne waɗanda wato suna da wato ƙa'idodi an gane ko akwai at-tashbihul baligh an gane ko in ka diba cikin dai balaghatul wadiha ƙa'idodin zaka gansu sun kawo da dama daga cikin su ina fata an fahimci ne in ka diba kuma cikin littafan balaga ne daban-daban da aka rubuta qadiman wa hadithan zaka suna kawo wannan an gane wannan ko akwai at-tashbihul mursal akwai al-mu'akkad ko baka ba eh sannan kuma akwai al-mujmal akwai al-mufassal ko ba haka ba akwai at-tashbihul dimni akwai at-tashbihul tamthili akwai at-tashbihul maqlub al-ramma duk akwai waɗanga to amma yanzu in wanda nake son dai mu ba karfi tun da waɗancan galibi suna da alaka ne da ka'idodi abin da ke da alaka da ma'ana duk da yake su ma waɗancan suna da alaka da ma'ana amma ba kai tsaye ba bari mu ɗauki wannan shine ana tashbihul mahsus bil mahsus ana tashbihul ma'qul bil ma'qul ana tashbihul mahsus bil ma'qul ana tashbihul ma'qul bil mahsus in an ce al mahsus bil mahsus kamar abin da ake gani a kamanta shi da abin da ake gani matan aljanna Allah ya ce ka annahunna baydun maknun kamar dai kwai ne wanda yake a wato an ɓoye shi to ka san ya fi kyau tunda an ɓoye shi lokacin da a fito shi sai ka ga yana raban shawa duk abin da ba aka ɓoye in dai abin da ya cancanta ɓoye na zaka ga lokacin da a fito shi kamar sabo ne mun gane wannan da ke ko yawwa almahsusu kenan sannan akwai tashbihul ma'qul bil ma'qul a hankalta abin da ake gani abin da ake hankalta da abin da ake hankaltawa ba a gani shi shine suke kira al-ma'nawi bil ma'nawi wancan kuma alhissiyu bil hissiyu ko almahsusu bil mahsus ko almaddi bil maddi duk ana faɗa kama inda Allah ya ce alladhina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu waɗanda muka ba su littafi sun san manzo Allah sallallahu alaihi kamar da sun kasan ƴaƴan su to ai sani da sani an ka kamanta shi ko sani abu ne wanda ba a ganin sa sannan akwai tashbih al wato al mahsus bil ma'qul abinda ake gani aka manta shi da abinda ba a gani itaciya ta aljanna Allah ce tal'uha ka annahu ru'usu shayatin tal'uha tsironta abinda ke fitowa daga gare ta kenan ko kace abin nan forenta ko kace reshen ta ne tala'a daga tala'a ne shine abin da ya bullo an gane ko ka annahu ru'usu shayatin ka ce kan shedanu ne to ai ita itanya ana iya ganin ta amma shi kan shedani ana ba a ganin sa ina fata an fahimci sai kuma abu na karshe tashbih wato al ma'qul bil mahsus abinda ba a gani aka manta shi da abinda ake gani kaga da Allah ya ce alam tara kaifa daraba Allahu masalan kalimatan tayyiba kaga kalima tayyiba ai ba a ganin ta sai aka ce ka shajaratin tayyiba ita ko shajara tayyiba ana ganin ta mun gane wannan da kyau to guda hudu kenan to duk tashbihin duniya bai ta cikin waɗannan waɗanga hudu din sannan kuma sai a dauko waɗancan ka'idodi aga tashbihu tamthilina ko tashbihu dimnina ko baligh ne ko mujmal ko mufassal ko mursal ko muakkad gashi nan dai ko maqlub ne duk dai abubuwa ne ga sunan suna da yawa yasa nake ba ɗalibin ilimi wanda yake koyon balaga a farko ya samu wannan albalagatul wadiha ka'idodin nan nata da suka kawo ya haddace su kuma ya gane su to insha Allah zai iya fahimtar in ana magana me ake son a ce musamman wanda ke karambanin taba littafin at-tahrir wa tanwir in ba ya karanta waɗannan ka'idodin ba duhu ɗaya zai gani an gane ko yawwa ko da ko yana cikin haske duhu na zai gani abin da ya karanta bai gane ba mun ji wannan da ko to yanzu mun samu balaga sai mi kuma sai mu zo zuwa ga ilimin aqida ko yawwa to kalimatan tayyiba ilimin aqida malamai sun fassara kalima tayyiba na akan ita ce kalimatu shahada kalimatu la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam duk da yake ba kalima guda ba ce kalimomi ne shi yasa malamai suka yi sabani wasu kan ce an ka ce kalima ana nufin kalima guda an gane ko shi yasa ibnu malik ya ce wa kalimatun ko wa kalimatun biha kalamun qad am wani lokaci ana faɗin kalima amma ana nufin magana mai yawa amma shekul islam ibn taimiyya a cikin littafinsa an radda alal mantiqiyin shi ya tafi cewa wannan magana kuskure ce in an ka ce kalima da larabci ma yana nufin kalmomi ne baya nufin kalima guda yace kuma duk inda kaga Allah ya kawo shi masu yawa yake nufi wa tammat kalimatu rabbika la amla anna jahannama min aljannati wan nas ajma'in wannan shine kalimatu rabbika din kaga ai ba guda bane wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla ai alqur'ani ake nufi misali to kaga alqur'ani ai ba kalima guda bace yace duk inda kalima ta zo a cikin alqur'ani ba ta taba nufin kalima daya ba dan haka wannan magana shi ya saba mata wallahu ta'ala a'lam to kalimatu shahada kinnan yanzu nan zamu zo wani karatu mai yawa duk da yake ba mu iya shi amma zamu dan bada dai waɗansu misalai asma'uha sunayenta ana kiranta kalimatu shahada ana kiranta kalimatu tayyiba ana kiranta al'urwatu alwuthqa ana kiranta kalimatu ikhlas duk ko an hankalta ma wani abu da ke da alaka da sunayenta suna da yawa na biyu fadailuha falalatta falalatta tana da yawa kaga hadisin na mutumin nan wanda ya zo da bitaqa kalimatu la ilaha illa tarni ja dukkan zunubansa an gane ko falalatta ne tana da yawa tana samun mutum cikin musulunci hukumce hukumcenta tana haramta jinin mutum ina fata ana fahimta ta tana sawa a sa shi a zahiri cikin mutanen da suke musulmi in sun mutu akan tauhidi za su shiga aljanna ban sani ko mun fahimta ba to sannan kuma akwai nawaqid shurutuha tana da sharuɗa guda takwas ko ba haka nan bane wanda dole sai an cika su ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma mahabbatin wa inqiyadin an gane ko ilmun ilmun wa ikhlasun ilmun yaqinun wa ikhlasun an gane ko ma mahabbatin wan qiyadin wal qabulu laha wazida thaminu hal kufranu minka bima siwal ilahi qad ubida akwai littafi jama'u shatati aka wadannan baituttuka malamai suna kawo su sharadi ne guda takwas babu lokacin da mu bayyana su dai ga sunan dai ya kawo su an gane ko to sannan kuma tana da nawaqid an gane ko abubuwan da ke warware ta wanda kuma wani ya taba kawo su cikin sha'ir na waqidul islami yanci na waqidul islami abin da ya warware musulunci ai ya warware kalmar shahada an gane ko akwai kuma rubuce-rubuce da an kai hawo doktora da aka rubuta a jami'a ta ina ganin a saudiya ne wani doktor abdul latif ya yi bincike kan abubuwan da suke warware kalmar shahada ya ce an ka baitutuka ba shi ne kawo su ba na waqidul islami khudha ashara an gane ko shirkun wasa'itun wa man bil kafara da sauransu har zuwa ƙarshe to kaga nan dai babi ne na akida yanzu sai babi guda ya mana saura shine mi shine babi na ulumul ala ulumul ala abin da ya kawo shi nan daga asluha thabitun yan an ce aslu shine tushe shi yasa ake kira dirasa ta'siliya dirasa wadda ta hankalta ma ta'sil ka'idodin ilimi to ulumul ala kuma an gane ko muna da su akwai usulul tafsir akwai usulul hadith ana kiran shi mustalahul hadith ko ulumul hadith da ana fada akwai kuma usulul fiqh an gane ko akwai kuma alqawaid alfiqhiyya waɗanda su ne zaka hada ya zamanto ka samu ulumul ta'sil a cikin shari'a akwai ulumul ta'sil ko ulumul ala cikin lugha akwai annahu akwai as-sarf akwai al-qawaid al-balaghiyya akwai wato ilmul lugha wanda suna kiran shi fiqhul lugha a da yanzu kuma ya zama ilmul lugha sai kuma wato abin nan ilmul adab الدراسة الموضوعية التأصيلية للأدب تاريخ الأدب مدارس الأدب da abin da ya kama da haka da marahil na adab duka dai waɗanda suna kira ulumul ta'sili wanda bai san su ba ilimin sa zai samu takaita saboda akwai masalolin da ana tattauna bai sanin ya za a yi a gane wane ne daidai wane ne ba daidai ba ko ya za a yi a haɗa maganganun shi sana asluha din yana baka wannan abin da cewa dirasar ta'asiliya daga nan ta samu asiri kenan waɗannan ilmukan da anka kira su usul saboda da su ne anka gina ilimin in baka fahimce su ba to karatunka zai samu wato takaita mun gane wannan ko yawwa wannan shi ya kamata na kenan dirasar tasiliya tana da muhimmanci kwarai da gaske ga ɗalibin ilimi domin za ta taimaka mishi wajen fahimtar mas'aloli na ilimi kwarai da gaske an gane ko kuma cikin kowane fanni allah akalla ka samu littafi mai muhimmanci ka riƙe kaga cikin usulul tafsir akwai littattafai na ustaz dr kabir yunus musamman dirasatun fi usulul tafsir ka same shi ko kuma littafin ustaz dr musa'id tayyar shi ma yana da littattafai a cikin usul at-tafsir usulul fiqh ka samu ko muzakkiratun fi usulul fiqh ta الشيخ العلامة القرآني محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه ورحمة الله جميع المسلمين cikin kuma ilimi na wato al-mustalahul hadith ka samu irin su manzumatul baiquniya sharhi na Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'a al-muslimin da sauran littattafai dai irin su nukhbatul fikr irin su taysir mustalahul hadith na Sheikh Mahmud al-Tahan cikin alqawaid al-fiqhiyya ka samu al-wajiz fi alqawaid al-fiqhiyya na Muhammad Sidqi borno kuma yana da mawsu'atul qawaid al-fiqhiyya wadda babban littafi ce ta kai mujalladi 13 cikin ilimin balaga ka samu ko da al-balaghatul wadiha ka samu ka'idodin ta ka gane su da kyau ko da littafi ɗaya ne cikin ilmu sarf ka samu al-mabadi'us sarfiyya na Sheikh Abubakar Tiyam ko kuma shad al-arf fi ilmi sarf ko kuma cikin ilmin nahwu ka samu ajrumiyya da kuma irin su mulhatul i'rab da sauransu ina fata an fahimci wannan misali ne kawai na bayar to da Allah subhanahu wa ta'ala ce asluha thabitun asalinta yana tabbace a ƙasa wa far'uha fi sama rassanta kuma suna sama an gane ko to da irin wannan zaka iya bambanta iskali wani bi in ya bijiro shi yasa in kun ka duba cikin hadisai sahih bukhari da muslim an yi sabani kan wato sidratul muntaha wasu riwayoyi sun nuna tana sama ta shidda wasu ruwayoyi sun nuna tana sama ta bakwai kaga dan qur'ani ne in samu wanga sai ce to kaga jiya waɗansu daga cikin malamai sun ka ɗauki ayi tarjihi a ɗauki tana sama ta bakwai saboda hadisan sun fi yawa wasu ka ce a'a tushenta asluha yana sama ta shidda far'uha yana sama ta bakwai an gane ko kadiba cikin alqawaid al-usuliyya al-mu'athira fi masail aqidati ahli sunnati wal jama'a ya kawo wannan kadiba kuma cikin fathul bari da sharhun nawawi ala muslim da sharh na bukhari na ibn battal da sauransu wallahu ta'ala a'lam amin yanzu mun kare da fannoni sai magana guda wannan in tayyar wace ittanya ce wadda Allah ya buga misali da ita an ce manzo sallallahu alaihi wa sallam ya tambayi sahabbai wace ittanya ce suka yi ta kokarin su ba da misali amma dai abin bai yiwu ba سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى الدين يتشتو شي يا غاني انتي التنير أما بيسو يما غنابا إن فتا أنا فهمتا تا إيه يتشي تتشي النخلة wannan yana daga cikin adab na al'ilm idan aka yi manya tambaya to wani lokacin kada ka bada amsa ko da ka sani ka bari har a ce ka bayar an gane ko yawwa shi daga cikin adab na ilmi daga baya da aka taso yace masa na Umar ya sani da ya faɗe ta yace inda ka faɗa min yace da wannan na ji daɗin shi kwarai da gaske ba na sai na Umar ya so a ce dan shi ya samu wannan cin jarabawa gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaban jama'a an gane ko amma wannan ba shi ke nuna ba idan mutum ya fika shekaru in ya faɗi abin da ba daidai bane na addini ka ce haka ne addini yake nufi ba haka ake nufi ba la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq eh ka ayi guluwi ka ayi jafa'i asluha thabitun wa far'uha fi sama sai Allah ce tu'ti ukulaha kulla hinin bi idni rabbiha tu'ti ita wannan ittanyar tu'ti tana bayar da ukulaha wannan shine abinda jamhur sun karanta akwai Imam Nafi' da Ibn Kathir da Abu Amr Ibn al-Ala sun karanta tu'ti uklaha sun yi makafin sukuni wanda dalibi ilmin kyau ke hattara wannan sabani ne na wasali amma baya canza ma'ana tana bada uklaha na uklaha abinci an gane ko tana ba da ciyarwa amma ba ciyarwa take bayarwa abinda ake ciki nan tu'ti ma'kulaha abinci kulla hinin a cikin kowane lokaci amma bi izni rabbiha da izinin ubangijinta don ka gane cewa babu abin da zai kasance sai da izinin wa da izinin Allah subhanahu wa ta'ala sai sa ce bi izni rabbiha da izinin ubangijinta ita ittanyar ashe tana da ubangiji waye ubangijinta shine Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ce to wa yadribu Allahu al-amthala lin-nas Allah yana buga misali ga mutane la'allahum yatazakkarun dan saboda su wa'astu an gane ko wannan kuma shi ma nan dirasa ce mawdu'iyya an gane ko in an ka ce dirasa mawdu'iyya kamar dirasa ce ta shahi mawdu'i na alqur'ani al-amsal fil qur'anil karim misallai a cikin alqur'ani mai girma ana fahimta ta wani malami ina ganin in ban manta ba ibnul qayyim ne yayi littafi amsalul qur'an misalla alqur'ani to misalla alqur'ani suna da yawa kaga mun yi dirasa ta at-tashbih wanda shi ma wani zaka iske misali yana shiga karkashin sa tunda kamancece ne yani an gane ko sannan kuma idan muka duba misallan da Allah buga cikin alqur'ani tun daga bakar har zuwa nasi suna da yawa yadda za a tasnifin su da kuma bayyana me yasa ake kawo tashbihi don a tabbatar da tauhidi a nuna shirka abu ne wanda bai da kyau a zargi waɗanda suka yi mummunan aiki a yaban mutane sun aikata aiki na gari an gane ko to sai ka diba wannan al'amsal Allah faɗi al'amsal ya buga misalai masu yawa an gane ko suna nan da yawa cikin alkur'ani mai girma ka annama ughshiyat wujuhuhum qita'an min al-layli muzlima ko ba ka nan bane يوا آه آه الله سبحانه وتعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيوت لبيوت العنكبوت لو كانوا يعلمون مثلهم كمثل الذي استوقد نارا كوبا كان بني او كالذي مر على قريه كالذي مثله كان تشبيهنا هنا فات انا فهمت تصونا ديوا دي اتكايتي تو sannan kuma me yasa Allah yake buga misalai wa tilka al-amsalu nadribu amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun wa yadribu Allahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun ina fata an fahimce ni to kaga wannan sai kai dirasal mawdu'iyya akan al-amsal fil Qur'anil Karim ina fata an fahimta yawa to daga nan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa mathalu kalimatin khabithatin ka shajaratin khabithatin ijtuthat min fawqi al-ardi ma laha min qarar an gane ko wa mathalu kalimatin khabitha alakar wannan aya da ayar da ta gabata shine can an buga misalin kalima tayyiba to yanzu kuma za a buga misalin kalima khabitha kalimatul kufr kenan mun gane ko to dama kuma yana da cikin alaka ta wato uslubi na alqur'ani almuqabala bainal adad an gane ko muqabalatul madh bil dhanbi ko adh-dhanb bil madh misali ne ni bayar to tunda an kawo kalimatun tayyiba kaga za a jira misalin kalima khabitha an gane ko yawwa wa matsalu kalimatin khabitha misalin kalima wadda take mummuna ita kalimatul kufur kenan ka shajaratin khabitha kamar itanya ce mummuna an gane ko an karanta an kamanta al-mahsus al-ma'qul bil mahsus tunda ita kalima ba ganin ta ake yi kiran ma'qula ce an kamanta ta da abin da ake gani ka shajaratin khabitha kamar itaciya ce wata mummuna wanda kuma ya zo cikin asar ita ce kamar hanzal hanval wani ice ne mai yawan ɗaci an gane ko yawwa duk da yake waɗansu malamai suna ci suna fassara shi da guna shanu wato wani abu ne wanda shanu ma idan suka ci shi zaka ci suna samun matsala ɗaci ne da shi yana kama da kankana ƙanana ne amma kuma ɗaci ne da shi an gane ko to guna to amma dai waɗansu daga cikin malamai suna ganin to ai ita guna ba shajara ba ce an gane ko to yan za a abin ga to amma waɗansu malamai sun cewa dukkan abin da yake toho saman ƙasa ya fito kawai shajara ake kiran shi ina fata an fahimci don haka wasu suna ganin shajara ma ana iya itlaƙin shi akan abin da ya ɗone ke yi a ƙasa to almuhimmu dai mutahi ka shajaratin khabitha kamar mummunan itanya ce an gane ko to a nan sai an ka ce ka shajaratin khabithati nijitusat ko ka shajaratin khabithatu nujutusat kira'atkin sun bambanta abin da ya samu ke bambanta kira'at wani lokaci saboda wani idan an yaji an karanta ba yadda sani ba sai ya zo ya ce an yi banna imamu asim da imamu hamza da imam abu amr ibn al'ala al-basri da kuma imamu yaqub al-basri shi kuma imamu asim al-kufi an gane ko imamu hamza al-kufi sun karanta niji tuthat sun yi matanwini kasra dan ka shajaratin khabithatin khabithatin kinnan ta guda ce da nunu sakina to amma wajen rubutu sai an kai kasra ta yi ni shi yasa wani bai iya gane me yasa an ka ce niji tuthat to nunun waccan ta ka shajaratin idan da zaka sa kasra guda ka sa nunun sai ka iske nunun sakina ce to iji tuthat kuma jimun kinnan ita ma mi ita ma su kuni gare ta hamzatul wasl kuma ba ta tashi saboda ta zo tsakiyar wurin karatu kenan nan wa in sake na niltaqa ya faksir ma sabaq sai a yi nunun waccan ta shajaratin kasra sai ta koma ka shajaratin khabithati nijituthat mun gane ko sauran qurra da mu kawo ba an gane ko tunda mun kawo asim ne da hamza da kuma abu amr da yaqub ba su muka ce sun karanta ne ba to sauran su imamu nafi su imamu abu ja'far an gane ko su ko sun karanta nujututhat to ya an kai aka samu nan sabani saboda wanda ya yi amfani da ka'ida ta larabci wa in sakina lil taqaya misali sai ce nijututhat wanda kuma ya kalli a'a asalin kalimar kafin kasra ta shige ta asalin ta don mace ke shigarta kun san duk abin da ya fara a cikin larabci da hamzatul wasli ba hamzatu qat'in ba to za a kalli harafi na uku in kuma ba a lissafa da harafin ba harafi biyu in an hada da harafin ita hamzatul wasl sai a dibi harafi na uku idan yana da kasra idan yana da wato kasra ko fatha to ita da kasra za ta tashi izhab izhaba saboda harafi na uku in mun hada da alhamza ko na biyu in ba mu hada da alhamza ba mu yake da shi fatha sai an ka ce iz iz an gane ko idan harafi na uku yana da kasra kuma nan ma da kasra za ta tashi ihdina siratal mustaqim kaga harafi na uku yana da mi kasra ko na biyu in an cire alhamza to ita ba ta tashi da fatha sai in harafi guda ne ya zo gabanta shine lamun alhamdulillahi rabbil alamin alhamdu ai ita ce hamzatu wasulunci ba taba tashi da ba da fatha ba sai mi sai illa mun gabace ta an gane ko idan harafi na uku ya zamanto yana da damma ba fatha bane ba kasra bane an gane ko damma ce to nan sai ta tashi da damma uqtulu yusufa tu tu tu tu din nan uktub to ujutu ujutu harafi na uku me ke da shi domma to wannan domma ita ta tashi sai ta koma can ga tanwinin wa masaru kalimatin khabisatin ka shajaratin khabisati nujutu sat shi yasa ko wace kira'a akan ka'ida ce ta larabci ta tafi don haka wanda bai sani ba sai ya je afka cikin matsala to misalin itanya kalima mummuna kamar mi kamar itanya ce mummuna wadda ujitu sat min fawqil ard amma in zaka fara karatu sai ka ce ujitu sat in akan ta za a farawa ba a ce ijitu sat an gane ko wancan kasara da an kai cikin wancan qira'at lil tiqa isakin ne to ujitu sat asalin jussa shine gangar jiki to ujitu sa kamar abin da za a ce an zumbuce shi shine wani sani ba ku kuna amfani da wannan kalima ta zumbucewa an zumbuce ki abu ma'ana an ciro shi daga asalinsa yau gaba ɗaya ɗin shi to kamar itanya ce wadda aka rirge ta aka ciro ta gaba ɗaya an ka zumbuce ki ta daga ƙasa malaha min qarar ba ta da tabbata an gane ko daga nan sai Allah ce to yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah Allahu akbar wannan aya munasabar ta da ayoyin da suka gabata ibnu ashur yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya waga isti'nafun ne kamar wata magana ce aka fara an gane ko ma'ana tana da nata sakon da za ta isar na musamman an gane ko dan saboda ta yi bayanin wato halin misalin da an ka buga to sai ana son a nuna tasirin wannan misalin ga su waɗanda an ka buga misali gare su tunda nan ita kalimar da an ka bada misalin ta ba wai ita ce ake so ba a'a nan ana son a bayyana tasirin abin shi yasa ya kawo ta'thirul mushabbahu bi fi fi halatil fi halal mushabbaha wa shi abin da an kai kamance da shi ana son a ga tasirin shiga halin da an ka buga shi tunda kawai ba Allah ya buga misalin kawai kalima bane da itanya ana son a nuna maka tunda kalima ce ya tasirin ta yake ga masu imani su kuma kafirai ya tasirin wannan kalmar take gare su sai aka ce yuthabbitu Allahu alladhina amanu Allah yana tabbatarwa kaga bai ma ce asbata ba sai ce sabbata don ya fi karfin ma'ana a logance duk da yake ko asbata an kace in dai aiki ne na Allah ai ba a cewa wanga abu yana da ƙarfi ga Allah wanda bai da ƙarfi ga Allah al'ada ta larabci haka ne abin da ya gudata an gane ko to yuthabbitu daga sabbata yuthabbitu tasbitan tabbatarwa to yuthabbitu fi'ili mudari'i intabe yufidu at-tajaddud wa takrar yana nufin yau da gobe jibi daga ta Allah yana tare da kai amin amin shi yasa ce yuthabbitu Allahu alladhina amanu Allah yana tabbatar da masu imani kakkamanta akwai alhasfu amanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir an gane ko sannan kakkamanta akwai al-ismu wal fi'l al-mustaqat tadullu ala al-ilal an gane ko yuthabbitu Allahu alladhina amanu limadha yuthabbituhum Allah liimanihim an gane ko to Allah yana tabbatar da waɗanda suka yi imani bil qawli thabit da magana wadda take tabbatatta an gane ko ita ce kalmar shahada don tabbatatta ce ba ta ƙarya ba za ta taɓa shigowa ba la ilaha illallah ba wanda ya cancanta abota masa akan cancanta sai Allah subhanahu wa ta'ala mun gane wannan da kyau ko fil hayati duniya a duniya kenan idan ka tabbata akan kalmar shahada sai Allah ya taimake ka ba wata rigima ta duniya wadda za ta zo ta girgiza ka sai dai ka haɗu da jarabobi an gane ko yawwa bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah da kuma lahira ka tabbato a nan duniya duk wata rigima ta duniya duk wani bala'i in dai ka rike tauhidi ba wata rigima da za ta zo ta wuce da kai an gane ko wa fil akhirah kuma Allah ranar tashi alkiyama ya tabbatar da su an gane ko ma'ana an tashi kiyama waɗanda mutane suna cin man ja'a bil hasanati falahu khairun minha wa hum min faza'in yawma idhin aminu suna cikin aminci an gane ko da haka tabbatattu ne idan muka duba sai Allah ce wa yudhillu Allahu adh-dhalimin Allah yana batar da azzalumai shi ba fi'ili mudari'i ne yufidu at-tajaddud wa at-takrar aslin yudhillu yudlilu ne an gane ko yudlilu ne amma saboda lamun da lamun harufa ne guda biyu sai an kai idgami an gane ko wani lokacin kuma ana fakkul idgham man yudlilillahu fala hadiya la wa yadharuhum fi tughyanihim ya'mahun ya sa akwai dan qur'ani da an ce asali wa kaza da ce a a ƙarya na ai qur'ani bai ce kaza ba kai qur'anin ka tsaya ka fahimta da kyau ai ba harka da gima ce ake an gane ko to shikenan ويضل الله الظالمين الله ينبتد الظالمين فعل مضارع يفيد التجدد والتكرار الظالمين نما مشتق ليفيد التعليل ان قال يكو يوا لماذا اضلهم الله لانهم ظالمون ba haka ne kawai Allah batar da wadansu ba ya san da ba su da imani shi yasa ko wutar suka je suka ganta in sun dawo Allah ce inda za a dawo da su duniyar da banna ce za su yi walau tara iz wuqifu ala an-nar فقالوا يا ريت يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين كما أكوي قراءة نرد ولا نكذب بآيات ربنا أكوي قراءة نرد ولا نكذب أكوي نرد ولا نكذب ولا نكذب قراءات لي دبن دبن كديبة كان أكوي شاذة كان سو كديبة كان الضر المصون في علوم الكتاب المكنون نا الشيخ السمين الحلبي الأندلسي كك توجيه من قراءات كو كديبة كان التفسير الكبير نا إمام فخر الدين الرازي ina fata ana fahimta ta ko ka diba cikin albahrul muhit na abu hayyan at-tauhidi wannan misali ne baka da sauran tafsirin da suka yi bayani kan wato abin da ya shafi na hawa a karkashin wannan ayar an gane ko kenan sai Allah ya ce bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakathibun Allahu akbar mun ji wannan da ke ko to wa yudillu Allahu adh-dhalimin Allah ya batar da adh-dhalimin sai Allah ya ce wa yaf'alu Allahu ma yasha Allah yana aikata abin da ya ga dama. Nan da an ka ce Allah yana aikata abin da ya ga dama ba wai ana nufin ba Allah me yasa bai shirya da azalume saboda ya san ba su cancanta bane. Ma'ana yana aikata abin da ya ga dama amma cikin hikima. Dan haka duk wanda kaga ba a ba shirya nan ba an san bai cancanta ne ba. Eh kuma ko kai ba ka ba wanda bai cancanta ba in ba son rai za ka yi ba. Balantara Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kai mu tsari. a nan kafin mu shiga cikin mu je aya ta gaba akwai wani bayani mai muhimmanci shine yuthabbitu Allahu alladhina amanu akwai athar da suka zo in ka diba cikin al-isti'ab fi bayanil asbab mawsu'a ce mujalladi uku da take bayani kan asbabun nuzul sun kawo asbabu guda biyar karkashin wannan aya an gane ko amma idan muka duba a cikin al-muharrar fi asbabi nuzulil qur'anil karim doktora da aka rubuta a saudiya mujalladi biyu ce ita duk sun kawo asbabun nuzul a karkashin wannan aya to anan su asbabun nuzul inda suke da matsala suna buƙasar tirasa tafsiliya da kuma dirasa tatbiqiyya an gane ko to dirasa tafsiliya ka san ka'idodi da yadda ake abin ga tafsil min nahiyati sanad wa min nahiyati almatan ba sani kuma na fahimta ba idan muka diba cikin alistiabu fi bayan al-asbab sun kawo sababin nuzul guda biyar sababin nuzul na farko daga ummul mu'minin Aisha radiyallahu anha wa an ummahatil mu'minin ajma'in wa an as-sahabati ajma'in wat tabi'in lahum bi ihsanin ila yawmiddin akwai kuma wani asar da suka kawo daga mujahid wanda dalibi ne na Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu mun gane wannan ko sannan kuma akwai sababin nuzul da suka kawo daga abdurrahman bin zaid bin aslam gane ko sannan kuma akwai athar da suka kawo daga al-musayyib bin rafi ba wancan abdullahi bin al-musayyib ba intabihu al-musayyib bin rafi sai akwai kuma wanda suka kawo daga daga abin nan daga abin nan me yake da suna daga barra dan azib sahabi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muna fatan ina fatan kun fahimci wannan to madalla to in muka dubi waɗannan asarkin guda biyar yanzu biyar an ka samu sai a komo zuwa ga ad-dirasa ta'siliya min haythu sanad an gane ko min haythu sanad sanadin su gaba ɗaya guda biyar nan guda ɗaya ne ya inganta asar na ummul mu'minin aisha bai inganta ba na mujahid bai inganta ba na al-musayyib bin rafi bai inganta ba na abdurrahman bin zaid bin aslam bai inganta ba kina asar na barra ibn al-azib ya inganta min haithul matan dukkan su suna nuna cewa wannan ayat ta sabka ne game da azabar kabari nazarat fi azabil qabr kenan yanzu anan dukkan su gashi ina fata ana fahimta ta dukkan su sun zo da ma'ana guda amma kash hududdin da su inganta ba guda ne ya inganta to ai mun huta man sani ko mun fahimta ba mun huta shi wanga wanda ya inganta in ka diba cikin al-muharrar fi asbabin nuzul wannan doktora da aka rubuta a kasar saudiya shi wanga na barra bin azib ɗaya ya kawo an gane ko wanda kuma riwaya ce imamul bukhari ya kawo ta imam muslim ya kawo ta kaga dai an kai karshe sannan imam ibn majah shi ma ya kawo ta an gane ko yawwa to ita da ta inganta a nan abin da ke son in ce ɗalibin ilmi in yi iske asbabun nuzulu ko nawa ne karkashin aya dole sai ya yi irin wannan dirasa abu na farko misali dukkan su sun inganta ko ba su inganta ba shi ne abu na farko da aikin da ya kamata kai in dukkansu ba su inganta ba kaga abinda zaka cewa dukkansu ba su inganta ba in dukkansu sun inganta to wannan wata magana ce kuma in kuma sashe sun inganta sashe ba su inganta ba to waɗanda ba su inganta ba sai ka maida su gefe sai ka ɗauko inda sun ka inganta to yanzu in kuma duk sun inganta kenan kaga baka maida waɗansu gefe to yanzu sai ka dawo kuma kai karatun shin sababin nuzul da an ka ce dukkan su bayan sadadin su ya inganta shin dukkan su hakikatan sababin nuzulul mubashir ne lil aya ko ko wani yadkhulu ma'anahu tahta al aya yanzu sai ka ce an ce maka sababin nuzul na wata aya amma sai a ce maka zamanin tabi'ina ko zamanin wani sahabi na bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya ya za ya samu sababin nuzul aya ta sauka kuma bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya a nan abinda ake nufi ma'anar shi tana shiga karkashin ayar shi yasa da yawa wadansu kai ta kuskurantar da magabata ba san istilahin magabata ba mun gane wannan to yanzu in duk sun inganta sai a duba a gani shin duk mubashir ne ina fata mu ce ne an ce mubashir ma'ana shin tabbas wannan abin shine asanadiyar sabkar ayar yan haka nan ne sai a duba to in san in guda ne kaga shikenan in kuma sun wuce guda sai a duba a gani shin duk ayar ta yi alaka da su abu biyu ko uku ko hudu na sun ka faru sai ayar ta sauka ta yi bayanin su ko ayoyin suka sauka sun kai bayanin su kaga da bukatar wannan to yanzu idan ma'anar kuma sai gashi duk sun inganta amma sai ma'anar su ta ci karo da juna kuma ba a iya hada su ba a iya aljama kamar yanzu mu ce waɗanga na zamanin sahabbai dama ma'anar su tana shiga karkashin aya ne dama ba ana nufin sababin nuzulul mubashir bane sai ma'anar su ta ci karo da juna to nan sai a yi attarjih to kaga waɗanda guda hudu da basu inganta ba a nan dukkan su kuma suna magana kan azabul qabr amma ba mu damu ba mun samu guda ingantacce kuma ya ce ta sauka ne akan azabul kabari kenan ko da babu waɗanga hudu wanga gudan ya ishe mu mun gane wannan yawwa dan haka ai hattara in ka diba ka diba cikin dirasatun fi usul tafsir na ustaz dr kabir yunus wajen babu asbabun nuzul ya kawo ya kawo dirasat asiliya kuma in ka diba cikin littafai na, na usul tafsir duk sun kawo irin wannan ababi na asbabun nuzul zaka suna bayani kan wannan da kuma wato abin nan aqwalus sahaba ko abin nan fi tafsir da sauransu ko tafsirus sahaba ban sani ko mun fahimta ba yawwa kuma in kana so ma sai ka dibi musu atut tafsir bil ma'thur karkashin wannan aya kaga irin asarkin da suka kawo ina fata an fahimci ni yawo dan ka san yadda ake dirasar ta'siliya na asbabun nuzul kafin ka shiga cikin yadda ake kawo asbabun nuzul ban sani ko mun fahimta ba yawa wallahu ta'ala a'lam sai Allah ce alam tara ila alladhina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar wannan aya da an ka ce alam tara ila allazina baddalu ni'matallahi kufra baka yi kallo ba zuwa ga waɗanda suka musanya musanya ni'imar Allah da kafirci anan kafin mu shiga cikin asbabun nuzul ko mu ce mu shiga cikin bayanai na aya ya kamata mu ga munasabar wannan ayar da ayoyin da suka gabata an gane ko waɗansu daga cikin malamai sun tafi cewa nan kamar bayan an ba da misalin an faɗi makomar kafirai a can lahira aka ba da misalin halayensu to kuma sai an kai intiƙali zuwa ga tasirin waɗannan kalimomin ga mutane tunda kalimar shahada tana tasiri ga jikinka aga kana aiki da ita kalimar kafirci tana tasiri ko to mutanen makka da kalimar kafirci ta yi musu tasiri baddalu ni'matallahi kufra su kuma waɗanda suka yi imani sun bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su yi mishi da'a shi yasa ma an kace musu ya kwatanta musu ga abin da su yi kulli ibadiyal ladina amanu yuqimus sala mun gane wannan da ke ko to wannan shine munasabar ayar da abin da suka gabata nuna tasirin kalimomin akan waɗanda suka yi imani da su mun ji wannan ko to alam tara shin baka yi dubi ba ana magana ne da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma a'a duk wanda yake saurare wannan zai iya shafa shi na alkur'ani ya shafi dukkan mutane alam tara ila alladhina baddalu ni'matallahi kufran baga waɗanda sun ka musanya kalima Allah ba kufran kafirci waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka ce na an shafe wani abu alam tara ila alladhina baddalu shukra ni'matal shukra ni'matillahi kufra baka dubi zuwa ga waɗanda sun ka musanya an gane ko godiyar Allah sai suka maida ta kafirci kamar da Allah ya ce wa taj'aluna rizqakum annakum tukadhibun kenan wa taj'aluna badala rizqakum annakum tukadhibun Allah ya muku ruwa barkun ku gode ma Allah sai ku tai ku kafirci Allah ya turo muku annabi khairu khalqillahi ajma'in wanda ya fi kowa daraja babu wata ni'ima wadda ta kai wannan don turo manzo ni'ima ne balantana annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim wama arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin amma baddalu ni'matallahi kufra sai ga su sun ki imani kuma sun ka kore annabi walaqad ja'ahum rasulun minhum fakadzabuhu fa akhadhahum al'adhabu wa hum zalimun shi yasa har yanzu mutanen makka duk rigimar da suka yi da kai da kace musu kai da Allah ba ni lahiya kun kore wanda ya kowa duk duniya balanta na ibn kamin walakanci to yanzu na kana kana abin gaba to a tarihi abin da ba sa son a faɗa kenan Allah kai mu tsaki duk da yake wanda sun kai wancan aikin ai sun riga sun wuce ina fata an fahimci to alam tara ila alladhina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawa wasu suka ce a baddalu ni'matallahi kufran sun kafirce mu ni'imomin Allah an gane ko ma'ana ba ba ba baddalu shukra ni'matillahi ba a'a baddalu ni'matallahi kufran sun mai da ni'imar Allah kafirci ma'ana sun ki gode ma Allah sai Allah ya jaye ni'imar kenan sai zama to kamar sun yi musayyani أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى to kaga wannan duk sai ya kama su ban sani ko mun fahimta ba kenan musanyaci suka yi ina fata an fahimce ni kenan nan malaman tafsiri sun yi maganganu guda biyu wasu sun ce alamtar illadina baddalu ni'matallahi kenan shukra ni'matillahi kufran manokon su gode sai suka yi abinda malam bahaushe cewa godiyan mayi ko kuma baddalu ni'matallahi kufran ita ni'ma Allah ita sun kamaida ta koma kafirci ma'ana ba su gode ba da suka ki gode ma Allah sai Allah ya musanya musu an gane ko sai Allah ya musanya musu da abinda ba sa so shine tunda ba su gode ma Allah ba suka kori manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ai magana ta riga ta kare sai suka shiga cikin wahala sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ahallu qaumahum daral bawar sai suka saukar da mutanensu halla ya sabka ga wuri ahallahu ya sabkar da shi to wa ahallu qaumahum sun saukar da mutanensu daral bawar gidan halaka albawar shine alhalak wa kuntum qauman bura bara yaburu kina idha halaka an gane ko to alam tara ila alladhina badalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum suka saukar da mutanen su daral bawar gidan halaka da bin ake nufi da gidan halaka tunda ba su yi imani ba makka sai ta koma musu wuri wanda babu jin daɗi tunda na farko dai gashi dai an ita fitinu kuma ƙarshe har yunwa ta kama su lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu addu'a ko baka dan bari da sauran dai abubuwa makka dai sai ta koma gari ne ba mai daɗi ba an gane ko wannan yau ahallu qaumahum daral bawar an gane ko to ko kuma wa ahallu qaumahum daral bawar suka saukar da mutanen su gidan halaka ma'ana suka yi sanadiyar mutanen su su kibin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam har suka saukar da su a gidan halaka ita ce jahannama an gane ko yawwa jahannama yaslaunaha wannan jahannama an gane ko akwai abin nan malamai sun ka ce wanga badalina badal domin min daral bawar gidan halaka jahannama ita ce jahannama yau ita jahannama ita ce gidan halaka waɗansu suka ce a'a atfu bayani daral bawar gidan halaka wani sai tambaye me yayi bayanin wai ya bayanin wannan wuri shi sai an kace jahannama an gane ko wasu kuma sun kace a'a shi jahannama ba badalina ba ba atfu bayanin bane fi'ilin shi wanda ya kamata ya mai nasaba an shafe shi asalin shi wa ahallu qaumahum daral bawar yaslauna jahannama yaslaunaha to saboda fi'ilin da ya gabata yayi istighali ma'ana istighali ne saboda wancan yana fassara wannan shi yasa sai aka ba a kawo mata wannan ba ana hawunce kenan jahannama sun ce asalin ta arabiyya ce wasu kuma sun ce asalin ta farisiyya ce asalin ta kahannam a cikin yaren abin ga to almuhimmu da in ka diba cin addurul masun ko da ta tabbata larabci ce shin ya ne za a wazaninta akwai maganganu na malamai don abinda ba larabci bane ba a wazaninsa amma akan iftirad sun kawo ko da ta tabbata haka والله تعالى أعلم جهنم يصلونها وبئس القرار التي متبتا تايموني كنن وبئس القرار هي an gane ko sai an ka shahe wancan almakhsus bin zam ya yi muni an gane ko ya zamanto matabbatan mutum jahannama ce Allah kai wani tsari jahannama ya salaunaha wa bi'sal qarar to sai Allah subhanahu wa ta'ala ce wa ja'alu lillahi andadan liyudillu an sabili kafin mu shiga wannan ayar ya kamata mu bari kisa wata yar tarifa kamar da suke bayarwa kissa ce ta bandariya ita ce ma tarifa a laramba jam'in ta tara'if an gane ko yawwa kamar qalila qala'il an gane ko shadida ko shadid shada'id mun gane wannan da kyau ita wannan tarifa abin take dauke da shi wani ne yake koyon larabci amma bai kware ba to shi kasa wanda bai kware ba kullun yana da nashi abin nan yana da nashi maganganu da yake kawo a za a gane bami dai bami na an gane ko tun da bami bami ne ko magana ta rage ta kari ya iska laraba sun aza shayi shi kuma bai san sunan shayi da larabci bai san mu daga laraba da mun kaɗo kuma an gane ko iske ana shayi sai ce ce ma laraba assalamu alaikum ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa an aza shayi tukunya tana ta farfasa sai ce musu uridu ashrabu jahannama qalilan wai ma ana shani daga ta farfasa matsayin jahannama shike sai ce uridu ashrabu jahannama qalilan jahannama yaslawnaha wa bi'sal qarar sai Allah subhanahu wa ta'ala ce to waja'alu lillahi andadan li yudillu an sabili waja'alu lillahi andadan sun sanya ma Allah kishiyoyi andadan jam'i ne na niddu in ka diba cikin at-tadribatul lughawiyya na Sheikh Abdul Latif Shuwairif a mujalladi na hudu ya kawo abinda ake kawo akan af'al wasu malaman lugha sun tayi cewa sai suna wanda yake mai shadda mudha'af an gane ko da mai harful illa tsakiyarsa shi kaɗai ne ke zako ala af'al amma idan haruffan shi duka suka zamanto haruffa ne wanda suke babu ba haruful illa ba ba mudha'af ba to ba a yi masa jam'i ala af'al kamar bahasin ba a cewa ala abhath amma ya kawo an ka an zazzamna an zauna a majma'al lugha al-qahira an tattauna kan wannan mas'ala kuma an halartar da shi saboda an samu ya zo cikin larabci wato a sigogi daban-daban almuhimmu dai an dadan jam'i ne na anniddu sun sanya ma Allah kishiyoyi to kafin mu shiga cikin bayani shin me alakar wannan ayar da ayoyin da suka gabata Sheikh Muhammad Tahir Ibn Ashur yake cewa atafina akan ahallu alam tara ila alladhina baddalu wa ahallu qaumahum daral bawar wa ja'alu lillahi andadan kaga duk aikin su ne ai to wannan shine atafi akan wancan an gane ko to wa ahallu qaumahum daral bawar to kenan su ne kuma wa ja'alu lillahi andadan su ne suka sanya ma Allah kishiya kishiyoyi li yudillu an sabili to nan sai mun yi hattara wannan lamun tana buƙatar bayani kuma fi'ili yana buƙatar bayani li yudillu an sabili wannan shine abinda jamhur suka karanta da shi amma ibnu kathir da abu amr da kuma ruwais an gane ko ruwais ɗaya daga cikin ruwat na yaqub wanda rauhu da ruwais to shi ruwais ya karanta liyadillu ibn kathir haka ya karanta abu amr ibn al-ala haka ya karanta amma shi ruwais yana karantawa liyadillu kamar yadda suka karanta sannan kuma can wata fuska shi yana karantawa liyudillu kenan shi fuska bi gare shi shi yasa in ka ji malaman ilmu qira'at sun kace bi khulufin kenan yana karantawa da fuska bi to shi ruwaisun bi khulufin anhu amma su wadancan ba bi khulufin bane liyadillu an sabili sun sanya ma Allah kishiyoyi a wannan kira'a ta Ibn Kathir da Abu Amr da Ruwais li yadillu an sabili dan su bace daga hanyar Allah domin dalla yadillu ya bata amma in muka dauki kira'a ta jamhur li yadillu an sabili dan su bace ga hanyar su batar daga hanyar Allah domin dalla ya bace a dalla kuma ya batar ba sani ko mun fahimta ba yawwa wannan shine wato abin da ya kamata mu fahimta to kenan in mun ɗauki kira'a ta ibnu kasir da abu amr an gane ko da kuma ruwais da mun ka ciro da shi bi khulufin anhu ne li yadillu dan su su baci to in mun ɗauki kira'a ta jamhur da kuma wajhu guda na shi ruwais li yudillu dan su batar to wanda ya bace zunubin shi bai kai zunubin wanda ya bace bai batar shi yasa Allah ce alladhina kafaru wa saddu an sabilillahi zidnahum azaban fawqa al'azabi bima kanu yufsiduna ina fata an fice ni haka mutumin da yake nagari ne ladar shi bata kai wanda ya zamanto nagari ba kuma yayi kokarin mutane su gyaru akwai as-salih akwai al-muslih shi as-salih mutum ne wanda shi ya gyaru in mutane sun gyaru dan kansu musu gyaru dan kansu amma al-muslih shi na gari na kuma yana son ya kawo gyara shi yasa mutane sun fi samun matsala da mai son ya kawo gyara amma in dai kai na gari na can ka take abun ka ban sani ko mun fahimta ba haka akwai al-fasid akwai al-mufsid shi al-fasid shi da ya banna ta ga kansa ta tsaya to amma akwai wanda al-mufsid son ya kai sai ya bata ya bata wasu Allah kai mu tsari amin to amma da sun ka sanya ma Allah kishiyoyi abin tambaya a nan liyudillu an sabili shin tabbas ko su sun yi haka don su batar da mutane don su don su bace daga hanyar Allah wagga waɗansu malamai sun kace sunanta lamul aqiba kamar yadda an kace faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwwan wa hasana an gane ko ai fir'auna ba su rike shi bane zaman to aduwwan lahum amma aqiba zai kasance maki gare su ban san kun fahimta ba kenan su sanya ma Allah kishoyi karshe abin haka zai kasance don su batar ko ko don su baci tun da mun dauki qira'at li yadhillu don su bace li yadhillu don kuma su batar an gane ko to wasu kun ce lamu ta'lil ta don su batar da mutane don akwai waɗanda sun san abin da suke akan shi ba gaskiya bane amma saboda abin da suke samu na duniya da son rai da shugabanci da kuɗi sai suka yadda su yi shirka da Allah don saboda su cigaba da rike matsayin su samu kuɗi an gane ko kenan sai mutu lamu ta'lili ta da gangan suka yi ina fata ana fahimta ta eh Allah ya ce falamma ja'atuhum ayatuna mubsiratan qalu hadha sihrun mubin وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين الله أكبر
mun gane wannan da kyau to ala ayyati hal in ka dauki wannan ko ta zaman to lamul aqiba ko kuma ta zaman to lamul ta'lil amma in muka duba an danganta ta zuwa ga Allah ba a ce mata lamul aqiba a tana zaman to lamul ta'lil don duk abin da Allah zai yi Allah ya san dalilin da yasa za a yi wannan abin ba sani kuma fahimta ba amma in kai dan adam ne kai da ka jahilci abu ana iya ce mata lamul aqiba mun gane wanda da kyau ko to sun sanya ma Allah kishiyoyi li yadhillu don su bace li yadhillu don su batar an sabilihi daga hanyar Allah an gane ko qul tamatta'u kace ku ji dadi fa inna masirakum ila an-nar makumuku karshe wuta za ta za ta kasance Allah kai mu tsari tamatta'u alarma fi'ili ne amri ku ji dadi a nan umurni ne musu su ji dadi su yi da suka ga dama Ah, tahdidi na narko ne da tsoratarwa don ya ce fa inna masirakum ila nar inda ya ce tamatta'u fa inna masirakum ila aljanna da kowa sai ya ce kai mallaman ga suna ashe sun ka dame mu kowa shi mai sai kowa ya sha dadin shi kuma Allah ya ce aljanna za a Allahu Akbar
an gane ko Na'am.
shi yasa sai kai hattara da irin wannan i'malu ma shi'tum sai ce innahu bima ta'maluna basir Na'am.
kenan ko kai hattara wa qul alhaqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur sai Allah ce inna atadna lidh-dhalimin nara Na'am kan wasu na fakewa da irin waɗannan ayoyi ce an ce kowa ya abin da ya ga dama ya abin da ka ga dama a gani in an ka zo kiyama ka ga ka ga mamaki ka ga wasa da cikawa an gane ko qul tamatta'u ka ce musu ku ji daɗi bai ce tamatta'u wa tamatta'na ba li taghlibi janibi dhukuri ala janibi al-inath domin alwawu damiri ne na maza fa inna masirakum ila an-nar makomakku wuta bai ce masirakum wa masirakunna ba tare ko akwai kafirai maza akwai kafirai mata li taghlibi janibi dhukuri ala janibi al-inath Allah kai mu tsari sai Allah ce qul li ibadiyal ladina amanu an gane ko wannan kulli ibadiyal ladina amanu jamhurul jamhur na qurra sun karanta sun yi maya'un fatha amma imam wato al-kisai da imam hamza da imam rauh rauh ɗaya ne daga cikin wanda sun kai riwaya ga yaqub dama da rauh da ruwais ne to nan rauh da shi da imamu al-kisai da hamza sun karanta kulli ibadil ladina amanu kenan ba su yi mata fatha ba kulli ibadiyal ladina amanu sauran qurra an gane ko wannan muna faɗa shi ne saboda baya da tasiri wajen fassara amma wajen karatu yana da tasiri ko ba haka ba wani sai ya sa tsammanin kuskure an kai bai san kira da aka karanta ba qul li ibadiyal ladina amanu Allah ce ka ce ma bayina waɗanda sun kai imani ko yuqimus salata malamai wasu malaman lugha sun tafi cewa an shafe lamul amri kenan qul li ibadiyal ladina amanu li yuqimus salata wa li yunfiqu mimma razaqnahum an gane ko yawwa to kuma wannan an yi shi ne da uslubul wato an bar shi ne akan uslub na hikaya kulli ibadiyal ladina amanu yuqimus salata da an dauke shi akan uslubul khitab ana cewa kulli ibadiyal ladina amanu lituqimus salata tunda an ce ka gaya musu to an yi kamar basa nan inda an yi amfani da uslubin suna sai a ce lituqimus salata an gane ko to kulli ibadiyal ladina amanu yuqimus salata nan i'rabin sa in ka diba cikin ad-durrul masul fi ulumil kitabil maknun ya kawo maganganu irabi nau'i nau'i sun kai guda bakwai saboda karancin lokaci kuma muna son mu ita can karshen ayoyin ba za mu iya kawo waɗannan nau'i na irabi guda bakwai ba amma wasu sun ɗauki akwai sharaɗi da aka shafe in taqul lahum yuqimu salata yuqimu salata in taqul lahum anfiqu yunfiqu ina fata an fahimci ni kiran ko ya zama to jawabul shart ne mahdhuf ko ya zama to jawabul amri ne mahdhuf muwafiqun li lafzi al-fi'li ko ko ghairu muwafiqin li li- li- li lafzi al-fi'l lil abin nan, li jaw- li jawab duka dai malamai sun tattauna akan wannan mun gane wannan ko to almuhimmu qul li ibadiyal ladina amanu ka ce ma bayina wanda sun kai imani to sai wanda sun kai imani su kadai ne bayan Allah a'a saboda umurnin da za a faɗa su kadai ne ya shafa ba sani ko mun fahimta ba yau shi yasa sai aka wato kawo waɗanda suka yi imani qul li ibadiyal ladina amanu ka ce bayina waɗanda suka yi imani yuqimus salata su tsaye da sallah an gane ko tsaye da sallah kuma yana bukata a yi ta irin yadda Allah ya ce a sa abin da yake gyara ta abin da yake bata ta gwargwado ko ba kanan bane awwalu ma yajibu alal mukallaf tashihu imanihi thumma ma'rifatu ma yuslihu bihi fardu aini an gane ko yawwa to qul li ibadiyal ladina amanu yuqimu as-salata su da sallah wa yunfiqu mimma razaqnahum su ciyar daga abinda muka arzita su an gane ko mimma razaqnahum ba a ce duka ba min sai ta zama to tabi'idiyya ce mun yi bayani kan wannan wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya sirran a sirrance wa alaniyatan da bayyane mun faɗi cewa in bayyanawa za ta iya sawo jawo wani alkhairi ana son ta amma in ba haka ba asirtawa yafi wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan dare wato ba a cewa dare da rana domin cikin dare ma ana yin sadaka a bayyane cikin dare ma ana yin sadaka a asirci ba sai kuma fahimta ba dan wasu ce sirran da daddare alaniyatan da rana a'a Qur'ani yace alladhina yunfiquna amwalahum bil-layli wan-nahari sirran wa alaniyatan dan haka ko da daddare ana yi a bayyane kuma ko da daddare ana yi a asirci kuma ko da rana ana yi a bayyane kuma da rana ana yi a asirci sai dai duhun yafi suturtawa ba sai kuma fahimta ba shi yasa ai hatara da wannan fassara to qul li ibadi alladhina amanu yuqimu as-salata wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan an gane ko sirran su yi a asirce wa alaniyatan da bayyane min qabli an ya'tiya yawmun kafin wani yini ya zo la bai'un fihi wala khilal an gane ko qira'ata wato ibn kathir da abu amr ibn al-ala da yaqub la bai'a fihi wala khilal an gane ko su ko waɗancan la bai'un fihi wala khilal kenan la bai'a fihi wala khilala ne inda za a tsaya waccan qira'a ta ibn kathir da abu amr da yaqub sauran kuma la bai'un fihi wala khilalun ne tunda damma ce ma'tufi ne to an ce wannan yinin la bai'un fihi in an ka ce la bai'un a qira'a ta jamhur babu saye da sayarwa daya kina ana iya samun biyu in ka ce la rajulun fi dari kana iya cewa bal rajulaini amma in ka ce la rajula fi dari na faital jins bai yiwa ka ce bal rajulaini wannan shine bambancin kenan qira'a ta ibnu kathir da abu amr da yakubu ta fi hitowar umumi labai a babu jinsin ciniki kowane iri amma watan kira'a labai umfihi babu ciniki daya wala khilarun ba abu taka daya kina na samun biyu ko uku mun gane wannan nafiyul wahdani to yanzu ya zamu yi da wannan an ce babu saye da sayarwa a'a amun ne makhsus ko da mun dauki kira'a ta ibnu kathir da abu amr da yaqub amun ne wani iri alarma makhsus dan ya ce inna allaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به كان اكو بيع فيه خلال كن شي ما akwai shi ko da mun dauki qira'ata ibn kathir da mun ce da abu amr da yaqub ta fi fitowa fili tunda ta ce la bai'a fihi wala khilal akwai khilal amun ne makhsus dan Allah ya ce al akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa almuttaqin mun gane wannan da kyau ko yawwa to wannan yini wanda labai un fihi wala khilal shine yini na tashin alkiyama an gane ko kenan sai kai taksisin shi da abin da nafsi ya tabbatar can kuma cikin bakara labai un fihi wala khullatun wala shafa'a la bai'a fihi wala khullata wala shafa'a a qira'ata su ibnu kathir ko ba haka ba shi ma nan kaga da wannan ne yan mu'tazila sai su dawo su ce wai wai akwai abin nan wai akwai ceto kuma ba shi Allah ya ce la bai afihi wala khullata wala shafa'a tunda la nafiya ce li jinsi sai an kai musu raddi aka ce a'a akwai bai wannan aya da muka kawo cikin suratul tauba amun ne makhsus akwai khulla da wannan aya mun kai taksisi ta cikin suratul zukhruf sannan wala shafa'a akwai shafa'a wadda take kafirai ne ba za a ce ta ba fa matan fa'ahum shafa'atu shafi'in amma akwai ceto da izinin Allah ko baka dan bane man zal ladhi yashfa'u indahu illa bi izni wa la yashfa'una illa liman irtada ina fata an fahimta bayan Allah subhanahu wa ta'ala yayi bayanin wannan yini wanda la bai'un fihi wala khilal sai Allah ya bayani yace Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal ard to ibnu ashur da yazo sai ce wannan aya tana matsayin istidlal ne kafa hujja da dalili an gane ko shine abu na farko ya ce to da Allah ya tashi kafa makafirai hujja na musun da ya musu sun sanya mishi kishiya mun fahimci wannan da kyau bayan ya ce waja'alu lillahi andadan li yudillu an sabili to sai Allah kafa musu hujja cewa shi kadai ne ya cancanta a bauta masa akan cancanta mun gane wannan ko ya ce kuma admaja sai Allah ya shigar shine admaja sai Allah ya shigar da ta'adadin ni'am ya lissafa musu ni'imominsa don su gode ma Allah subhanahu wa ta'ala don sun kafirce to kenan nan sai Allah ya tabbatar musu dalilin suke nuna cewa shi kaɗai cancanta abin bauta tunda ya kafa hujja bayan sun sanya mishi kishiya sannan kuma sai ya kawo ni'imominsa ya zadanga musu ni'imominsa an gane ko don su san shi ya kamata su gode masa su daina kafirce ma ni'imominsa to ga dukkan alamu ina ganin nan ya kamata abu dakanta insha Allahu ta'ala za mu zo sai mu dan yi bita daga baya insha Allahu mu dauko daga inda ya kamata karkashin waɗannan ayoyin an muga kuma inda ya kamata mu dakanta insha Allahu rabbul alamin abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته